to Allah maɗaukakin sarki yana faɗa cikin alƙur'ani mai girma lahu ta'ala ga Allah maɗaukakin sarki da wasu haƙu akwai shari'a ta gaskiya ko kuma akwai umarni na gaskiya ko kuma akwai kalma ta gaskiya ita ce la ilaha illallah muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kalma duk mutumin da ya faɗe ta lokacin da Allah zai karɓi ransa to yi ne ake cewa wane ya cika da imani idan mutum bai faɗi kalmar nan ba to Allah ya ga dama ya masa rahama wani bai faɗa dan ba ma zai cika to amma an buzo dai a cika da wannan kalma kuma duk mutumin da ya zo mutuwa kuna zaune kusa da shi kar ku dinga ce masa wane ka ce la ilaha illallah ba a faɗin haka sai dai ka danga la ilaha illallahu la ilaha illallahu idan Allah ya sauhi da rahama to kuma sai ka ga hima ya cafka ya faɗi la ilaha illallahu ɗin don ya faru da wani bawan Allah waliyin Allah aka ce wani kace la ilaha illallahu ya ce aka ce ka ce la ilaha illallahu ya ce kai ba zan faɗa ba to bayan ya suma barka aka ce wa da kaji mun ce da kai ka ce la ilaha illallah ka ce ba za mu faɗa ba ce kai ya ku yi hakuri rigima na ba da ku bane daidai lokacin da za a zare mun rai ɗan shedan ne ce na ce annabi isa ɗan allah ne na ce in zai bani ruwa na sha ya ce na ce allah biyu ne na ce ba zan faɗa ba ba fa da ku nake ba ni da shedan ne ka zo yanzu baka sani ba mutum ka ce wanda ka ce la ilaha illallah ya ce ba zai faɗa ba sai ke zama nan kamar la ilaha illallah ya ke faɗa to ya za malamai na fiƙi suka ce kar ku ce ka ce sai dai ku dinga la ilaha illallah la ilaha illallah to Allah ya so da rahama sai ka ja tafka ya ce la ilaha illallah muhammadur rasul sallallahu alaihi wasallam shi kenan kuma an samu kyakkyawan cikawa to Allah ba mu dacewa Allah ka samu cika da imani anai Musa alaihi salam wata rana ya tambayi ubangiji ya ce ubangiji abin al'ajabi nake dubawa tare da kai ya ce Musa me ka gani ya ce Allah zai ka halitta halitta halittar nan tun yana yaro kake renansa ka bayi ci ka bayi sha ya renu cikin ni'imarka kuma Allah ya mutu kuma ka sa a wuta kai kai kayanka ka bayi ka bayi sha kuma Allah ka sa a wuta yace mu za zan ma tambaya kaman kai ne ka dauki iri ka je gona ka shuka in ya fito kana noma ai yace i bayan ka nome kuma me yasa in ya nuna sai ka dauki magirbi ka je za ka sare gayi so kake kuma ka sare bayan ka sare kuma ka yanke a casa wai idan an casa yaya za ka yi musa a ne musa ya ce an casa idan ɗau ƙwayar na ɗau mai amfanin na bar ƙaiƙayin da gararin da bai da amfani ya ce to ai shi ne ni ma an na halittar na gama duk wanda ya faɗi layi da ilallahu shi ne ƙwayar sai yanzu a yi aljanna wanda ka ganna za su wuta su ne kafirai wanda suka kyamaci faɗan la'ilaha illallahu su kuma sai sa su a wuta sun da sun ki kyamar kalmar sai sa su a wuta to kaji yadda Allah yake to so da haka jama'a duk mutumin da yake so ya kansa fidawu kai la ilaha illallahu dubu saba'in fidawu ne gare ka fidawu ne gare ka la ilaha illallah la ilaha illallah in dai ka daure kai dubu saba'in to a lahira zai zama mafi da su bayan Allah na gari waliyan Allah ta tatu a dare ɗaya ma suna yin la'ila ila dubu saba'in nan amma akwai sharaɗi wajen yadda ake wuridinta eh in kai wuridin duk lokacin da ka zo ladani sai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ka zo ɗari sai ka faɗi haka eh to ka gani duk ɗari sai ka faɗi haka to kai wannan kai wa kanka fi dawo kuma duk mutumin da a rayuwa in dai za ka kwanta kai alwala ka tsarkake zuciyarka ka faɗi la ilaha illallah la ilaha illa in dai kai dubu ka kwanta to in Allah ya yarda ranka zai yi kiwo ne a ƙarƙashin al'arshi inda ran annaba suke da ran waliyai da ran bayan Allah na gari da ran malamasiya da rijalul gaibi to ranka zai je kiwo gargahin al'arihi ba za ka ji kana mafarkan banza ba duk wanda zai kwanta a mafarki da dare ka daure kana la ilaha illallah dubu ka kwanta in Allah ya yarda ranka zai dinga kiwo gargahin al'arshi kuma duk mutumin da wani bukata mai muhimmanci ya sako ya a gaba to bayan sallan asuba ka yi la'ila ilallahu dubu ka ɗaga hannu ka roƙi Allah in Allah ya yarda Allah zai buɗe ma sababi hanya hanya hanya na arziki duk wanda magana da muke gaya muku ya zo ne daga ruhul bayani eh a ruhul bayani ya zo mujalladansa na hudu shafi na ɗari hudu da sittin zuwa da sittin da shida in ka duba nan za a ga wannan bayanin duka kuma baya da wannan ha'ila yau duk mutumin da ya dage da wuridin la'ila ilallahu la'ila ilallahu la'ila ilallahu kai da yawa to za ka da matakin da za ka taka amma da sharadi ka nemi izini abun malami ba a yin sa haka idan yadda sahabbai suka nemi izini a gurin annabi annabi ya baiwa sahabbai sahabbai suka baiwa tabi'ai tabi'ai tabi tabi'ina har ya zo gun shehunan mu ya zo gare mu to ba yin la ilaha illallah din ba izini ko wannan magana da na gaya muku duk wanda ya duba ruwal bayani zai gani a ruwal bayani amma salatin annabi ne wannan ko ba izini ka yi amma la ilaha illallah din a nemi izini a gun malami saboda shi salata annabi annabi Muhammad da kake gayarwa ko ba izini za ka gaida annabi Allah ya yarda to amma kana so ka ɗauki wannan hanya na zama bayan Allah na gari to ka dinga wurin dan la ilaha illallah kuma ana yi dan jama'a dinga tawari'u kar ka dinga nuna fadar rai kai irin na awai sulkarni wata rana yana juji awai sulkarni yana mutane in sun zubar da bawon kankana shi zai wanke sha yana tara wannan sai kare masa haushi ya ce kai ya kare ka ci gabanka na ci gabana in ka yarda don ni a yanzu ba zan ce da kai komai ba in ba siraɗi na tsallake ba ba zan ce na bi ka ba amma na tsallake siraɗi na bi ka amma ban tsallake siraɗi ba kafi ne inda ba tsallake siraɗi ba kafi ne haka ya gaya kare to ka gani mutane suna tawariwa hatta kare ma suna nuna masa daraja a fiye da su to saboda haka jama'a ku yawaita wurin la ilaha illallah kuma a nemi izini a gun malami idan dama kuma kai dan dariƙan tijaniya ne abin da ake nema kenan shi kenan ka na zikirin ka na safe lazamin ka na yamma kana yi duk kuma ka nemi izini a gun malamin ka su baka wurin hailala ka nemi kusanci da Allah ba da riya ba da alfahari ba kuma da abin da za a yi a duba girman Allah a yi dan Allah to da abin da aka yi dan Allah za a tadda kyakkyawan sakamako kuma iyayenku fidya'u da shi saboda ƙarshen zamani zai zo kaji yana cewa in wani yi wani addu'a ba a ba za a yi wani ba zai yi wani fidya'u ba duk ba haka ba ne ayan nabi ya faɗa ya ce akwai sadaka guda uku wanda bayan mutum ya bar duniya ma suna gudana ana ba da ladan na ɗaya ka shuka itace mai ‘ya'ya kamar su mangoro ko inabi ko tufa bayan ka mutu itacin ya dinga ‘ya'ya mutane suna ce to ko kana lahira Allah zai ci gaba da baka lada na biyu kuma in ba wannan ba to ko masallaci ka gina inda ake ibada to ko baka na wannan ladan zai dinga tar da kai na uku ka haifi ɗa na gari salihi wanda ɗan naka bayan ka mutu zai maka addu'a ladan zai tar da kai haka annabi ya faɗa to a kaga wani zai amfana da aikin wani to saboda haka jama'a lahira ma da kake gani wani albarkacin wani yake ci tunda duk muna fare da annabi muhammad zai ce ce mu ko kaga ce dan da annabi zai mai ba aikin mu bane alfarman annabi muke sare da shi to saboda haka wani zai kare da albarkacin wani saboda haka ku dinga yi wa iyayenku addu'a duk dan da baya yawa iyayensa addu'a to zai dinga gamuwa da rayin albarka eh saboda haka qur'ani ne ya faɗa wa qur rabbi rahmuhuma wa qur rabbihuma kama rabbayani sagira rabbukum ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا kuna ma iyayenku gafara eh hausa sun faɗa gatan mamaci addu'a banda addu'ar me za ka yi musu sun rene ka sun kyautata sun ba kuɗin makaranta sun maka aure sun tarbiyyantar da kai da abin da ya kamata su yi ma sun ba da haƙƙin karen da kuma Allah ya karɓi ransu ai bai kamata ka jale kabarin ka haka ba ko duk lokacin da kai sallan farilla an baka je kabarin ziyara ba in kai sallan farilla ka daga hannu bismillah da kulwa kafa bakwai Allah ka ji dan iyaye na ka musu gafara wannan ba wani abu ne mai wahala ba kana yi kuma darajar ka kullun gaba zai yi in kuma kana da niyya kamar ranar alhamis ko ranar juma'a to ka dinga ziyaran kabarin su in ka je wurin la ilaha illallah ko dubu kai musu ko bismillah da kulwa ɗari kai musu kuma ziyaran kabarin zai sa ka tana da lahira ga yanan dai iyayenka ne ina daraja ne sun ji ka yau suna kwanci a wannan gurin wata ran kai ma nan za a kawo ka to kaga wannan sai ya ƙara maka imani kuma zuriyar da ka haifa a baya abin da kai din nan shi za a yi maka idan mutum ya yi mai kyau mai kyau zai gani in kai mummuna mummuna za a gani so da haka addinin musulunci ya yarda mai taiwa iyayen addu'a to Allah ya bada lada la ilaha illallah dan nan ku rike shi ku taiwa iyaye addu'a Allah ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah dan alfarman sayyidina rasulullahi والذين والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والذين سنوا وإندا يدعون بتاي وياي كوكا شيء يعبدون كو تعبدون wanda ya da'una ya abuduna suke bauta wa min dunihi wannan Allah gairihi wannan sa wa humul asnamu sune gumakai la yastajibuna lahum bi shay gunki ba zai amsa muku da komai ba mimma ya ɗalabuna hu daga abin da kuke nema ko shekara ɗari mutum zai kira gunki gunki gunki gunki la ya saji buna gunki ba zai amsa ba menene dalili yau ba shi da rai kuma ma har ila yau ma kai ka sassa tsayi da hannunka ba da Allah ya kaddara wani zai shiga wuta wani zai shiga aljanna ba kuma Allah ya kaddara mutum zai shiga wuta ba ai gunki bai dace ma a kallo ma kurin kaga mutum ya halaka ya abin da ka dauki gatari da kanka ka je jeji ka sassa tsahi ka gyara kunnen ka gyara bakin in zai tsaya ka sassaƙe kafan kana cewa Allah ka ne kana saran sa kuma sai ka shafa masa mai da turare ka zo ka ajiye goyi a gabansa ai kaga ya zama halaka to Allah ya ce shi gunki baya amsawa da komai illa istijabatu sai dai in ma zai amsa ka ba su ka fai ka istijabati kaman amsawar ba su ka fai ila lamai wanda ya shimfida tafin sa ga ruwa ala shabir al-bi'ri a bakin gabar rijiya ya da uhu yake kirawo ruwan lebulu gafahu ya zo ya higa bakinsa birki fahi min albahari ilaihi na ya ɗauko daga kogin ya yi wa mutum ya je bakin yanzu mutum ya je bakin rijiya rijiya wajen gaba goma a bakin rijiyan ka tsugunna ka miƙa hannunka guda biyu ka ce ruwa ka zo ruwa ka zo ruwa ka zo ruwa ka zo ruwan nan kana ga zai tsiri ne ta zo daga rijiyan ya zo ba hannun naka kuma ka sha to ɗin ko ruwan nan ba zai zo ba a yi gunki ba zai amfanar ba in ka maza ma nan kana ruwa ka zo ruwa ka zo in ba ruwa kusa sai ka mutu ka zan dai ba yadda za a yi wannan ruwa a rijiya ya taso ya zo hannunka ka kamfata ka kai bakin ka kuma rijiya ya kai gaba goma ko gaba ashirin ko gaba arba'in to ai in ko wannan ruwa ba zai zo ba a yi gunki ba yadda za a yi amfani to sai Allah ya mana ki kwatance wanda ya kai ga mubalaga ai ba yadda za a yi ya bulu ga bawo ya iso ga bakinka wa ma huwa bi baligi ba zai iso ba ai babu abadan har abada ruwan nan ba zai zo bakinka ba fa kazalika to haka nan ma hum bi mustajibina lahu in ko ruwan ba zai zo bakinka ba ba yadda za a yi gunki ka kira ya amsa maka wa ma du'a'ul kafirin وما دعاء الكافرين إلا في kuma ضلال du'a'ul kafirin ba komai ne ibadar da kafirai suke gumakai ba a haƙiƙa ka koda addu'a ne illa bi dalalin sai dai bata riyawun bata ne da bata lokaci tunda gunki ba zai amfane ka ba ya sujada za mu tara ko Eh.
to ayar na gaba to ayar sujada ne duk wanda yake da alwala kuma za mu yi sujada idan mun ja shi
ولله يسجد من في السماوات والأرض سمعا وكرها وزنادهم بالغدو والأسان الله أكبر الله أكبر
Allah madaukakin sarki ya ce walillahi suna sujada lillahi ga Allah ya zuru suna sujada man fi samawati wanda suke sammai kamar rayukan annabawa da suke sama don annabi yahaya annabi isa annabi adamu duk waɗannan suna sama annabi yusufa annabi idrisu annabi musa annabi haruna annabi musa annabi ibrahim da kuma sauran rayuka da Allah ya karba da rayukan muminai amma malaika ya ɗora goyi yana gai da Allah ba su da aiki sai su jira wani mala'ikan tun da aka yi duniya a tsaye yake ya Allahu akbar yana girmama Allah wani a sunku yana ruku ya girmama Allah dalilin da yake ɗagowa daga ruku a komo sai na rasulullahi lokacin da ya musu sallama suka ɗago suka amsa sallama da sai suka mayar har yanzu ba za su daga ba sai dai ranar tayin kiyama wani mala'ika ya ɗora goyinsa ƙasa goyinsa yana sujada yana gaida Allah tun daga yin duniya zuwa yau wannan ba zai daga ba sai dai tayin kiyama wani kuma ya yi zaman ta iya ba zai sallame ba sai tayin kiyama duk wa'annan ba suna gaida Allah man bi samawati wal ardi da wanda suke ƙasa na muminai suna gaida Allah dau'a kalmumini da kamar mumini suna gaida Allah cikin daɗin rai wa karan kamar munafukai su suna gaida Allah ne dan dole saboda munafiki yana sallah yana zakka yana azumi amma ba dan san ransa ba wannan shine kariya gare shi dan ba dan yana wa'annan ba ai kaga da an sare wuyansa ko a matsayin kafiri za a bar shi to wa'annan suna yi dan dole kuma kafirin ma dole yana gaida Allah ko ya ki ko ya so gayi nan ya faɗa wa jiru jilaluhum inuwoyin kuma suna sajada bil guduwi da safiya walla sale da marece da safe inuwan kai koma yamma gaida Allah yake da yamma inuwan kai koma gabar to ka inuwoyi ma suna sajada al isha da marece suna gaida Allah kuma haka nan ko kafirin ma zai yi kayi zai tsugunna dole ya yi sujada kuma dole mutum ya yi barci ya ba Allah dan dole to shine Allah ya ce qul man rabbu samawati قل من رب السماوات والأرض قل الله ولفتكتم من دونه أولياء ولفتكتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ga ji duk wayannan tunda suna gaida sarki Allah da safiya da yammaci to abinda aya take nufi ba jama'a mu gaida Allah mumini ya fi dacewa don ka dinga yawan sujada da dare kana ta nafili sai ka zo kusa da Allah shi an ya ce wasu wa fatare ka yi sujada ka kusa ka yi Allahu akbar sami Allahu liman kai nafila don Allah ya yarda don wasu bayan Allah ma Allah ya yabe su da ya ce kanu qalilan min al كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسر هم يستغفرون tsoron Allah barcin nasu ba yawa kanu kalilan min al-layli cikin dare dan kadan ne ma ya tsoron rike barci fa mutum ya ta yana Allahu akbar kai bi kai na sallama kai bi kai sallama in ka ga alfijir ya kusa kai ta daga hannu kai addu'a to Allah ya samu zama haka ko ya zama mun cire riya cikin ayyukanmu ko mu yi dan Allah to burga ya mutu ya Muhammad sai kawai muka ga mutanenka suna cewa man rabu samawati wal ardi tambaye su mana idan suna musu ko suna jayayya da kai kace wai waye ubangijin samai da kasai ko kafiri ne in ka ce wa ya halicci sama wa ya halicci kaza kafiri ba zai ce gunki ba qul allahu in lam yaqulu in ba su ce ba ma ka ce allah ne la jawabi ba za su ba da wani amsa ba ba dama kafiri ya gunki ne ya halicci samai da kasai qul da ya musu lahum da su aba sai allah ya ce
ولا فتكة من دون أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أن يشاء الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور Allah ya ce yanzu a yi kun san Allah ya halitta sama kuma ya halitta ƙasa to in kun san haka wani ga ya mutu da a bata kartun min duni yanzu a ya kwari wani a kawuli ya kuce su ne majibinta a sinamun gumakai ta abu dole kuna bauta hali kun san ba su suka yi mai da kasa wayannan gumakai da kuke gani la yamlikuna li anfusihim nafa'an gunki bai sai mallakar wa kansa ani ba idan kura ya lullube gunki da hannunsa ba zai iya karkadewa ba kaji kuma wani abu ko tsuntsu yayi wa gunki kashi ba zai iya kawarwa ba ba zai kuma iya jawa kansa amfani wa gunki in yi kura ya ce a masanka ba ya faɗa walararren ko wani jinya taraktuhun malikuhuma ku bar su taraktuhun an bar su ma wanda ya mallake islami ne ne to na kuzarta ta Allah ya ce kulga ya musu yanzu a ya ya tsawon la'ame wani basiru yanzu a yi jama'a da mai makaho da mai iya sa zama ɗaya makawanan da Allah ya kwatanta ne kafiri al-muminu shine mumini wai ba makanta ne na idanu ba fa wanda ya makanta zuci wannan makanta na idanu kamar yadda muka saba gaya muku daraja duk wanda Allah ya Allah zai tabe masa da ganin sa ya hakuri ba yadda sakamako sai aljanna kuma a lahira farkon wanda zai fara ganin Allah makaho ne ya kai gani a lahira sai an fara nuna makaho Allah kan yi idan kake gani ya zo bayani saboda haka aiwa Allah godiya ai ta ibada idan Allah ganinka son ka yake da rahama duk wani gutuntunu na mani irin ma nan tsirara ba za ka gani ba menene abin yi gurin ka zauna kai ta asa ga birin layi kai ta yi wa annabi kana tafe ko kana zaune shi kenan Allah ya son ka da rahama
أما لتستوي الظلمات والنور Wani yanzu a shekuwa hannu ta tsawai zulmati yanzu jama'a ya haɗa duhu wa nuru da haske yanzu a yi kafirci da imani za a zama ɗaya? la ba yadda za a yi kafirci da imani su zama ɗaya ba yadda za a yi duhu din shine duhun kafirci nurin wannan yi ne hakin imani ba za su zama ɗaya ba أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ko kuma ja'alu lillahi shuraka yanzu a yi kwasan yawa Allah abokan tarayya kalaku wanda halittansa aka yi ka kalki daga cikin halittansa fata shaba kalaku kuka sassaka su ka kalki irin nasa halittan fata shaba da kan kuka kamanta masa halitta kalaka shurakawu bi kalkin layi da abin da Allah ya halitta sassaƙin abu mai kaman mutum wai ku ce a yi hima yana da rabo to Allah madaukakin sarki ce yanzu ko hace wannan shine abokin tarayyar Allah alaihima gare fata idu ku kudare istihqaqi ba wai sai ku ce sun cancanci abota musu to wannan istihami na musantawa laysa al-amru kadhalika lamarin ba haka yake ba wala yastahibu al-ibadatu illa lakalik ba wanda ya cancanta abota masa sai mahalicci mahalicin nan ko shine Allah madiyancin sarki kulga ya masa in ma ban sani ba Allahu Allah khaliqu kulli shay'in Allah fa shine ya halitta komai la sharika lahu bihi ba yi da abokin tarayya fala sharika lahu bil ibadati ko ba yi da abokin tarayya cikin ibada a cikin halittarsa ba dama halittar Allah yi kadai yayi kayansa yadda yake bu ya zama yi kadai ne ga halittarsa to haka yake yi kadai wajen ibada kuma wa huwa al-wahid Allah yi ne madayincin sarki al-munfarid bil ijadi wanda ya ɗayantu da samarwa wal idami da rasarwa alƙahiru marin jahili ibadihi gabayinsa almukutaru shine sarki abin zaɓi fi a fa'alihi cikin ayyukansa fala yus'alu amma yaf'alu dan ba a tambayan Allah abin da zai aikata masalin lahaƙi wannan shine aka buga mana misali yanzu da muka dan za a yi misali akan gaskiya والباطل الأغرياء فقال في أكتين أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزل تعالى Allah shi ne yake sauke ruwa mina samayi daga sama, don wannan ruwa da Allah yake sauke mana da ka ji an ce daga sama ba daga wannan saman ba ne, kogin yana ƙarƙashin al'arshi. a nan ake ɗauko wannan ruwan shi wannan ruwa ba na duniya ba ne shi ya sa duk wani ɗanɗano da ruwa zai baka ya saba da ruwan sama saboda irin sinadarin da Allah ya sa cikinsa kuma sannan hikima ta ubangiji duk ƙwayar ruwa da zai faɗi fa ba haka kaɗai zai faɗi ba akwai mala'ika yana riƙe da ruwan zai ajiye ya inda aka yi umarni ya ajiye ruwan sannan kuma a kirge zai zo duk wanda ya duba tafsir ruhul bayani juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da sittin abin da ya sama zai tare da wannan bayanin to kaji saboda haka duk ruwa guda ɗaya akwai mala'ika shine da kogin al'ari yake yabo shi ma a madaran shine ruwan sama fasalat sai wannan ruwa ya kwarara audiyatin ya cika dazuzzuka bi kadariha da gwargwadonta abi mi kadarin misliha da gwargwadon misalinta idan ruwan ya cika kwararruka ko ina fata mada sailu sai kaga wannan gulbi ya dau zabadan kumfa rabiyan wanda yake madaukake aliyan alaihi kumfan yayi saman kan ruwan shi ruwan yana ƙasa shi kumfan yana sama kuwa ma ala waje da arabi min qadarin wa nawi kuma wannan kumfan zai dauki abin da ke bayan ƙasa su itatuwa su kazanta duk suna ciki ومما توجدون ده أبين ده ومما توجدون عليه في النار ابتغاء هيتي أو متاع زبد مثله ومما توجدون ده أبين ده kuke rura wuta ku gyara shi alaihi fi nari wanda gyaran sa baya yiwuwa sai a wuta min jawahir al-arabi kaman jawari wanda ke ban ƙasa kazabi kaman zinari wani bilati da azurfa wannan hasu da tagulla don wa'annan ba a gyara su sai an narkar da su da wuta ibtida'a talabar hiliyati saboda neman ku yi ado da su idan kun narkar da jawari ko kun narkar da zinari ko azurfa ko kuma tagulla ba don wani abu ba saboda neman hiliyatin ku yi ado da su au mata'in ko kuma kun narkar da su ya zama kayayyaki ne yan tafiyu bihi wanda zai amfane ku don kuna iya yin kal'awa ne kamar ƙwarya na zinari ko na azurfa ko na jawari idza uzibat yayin da aka narkar da shi to kaga za ku yi amfanin ko ku narkar da shi ku yi ado ko ku yi amfanin wasu kayayyaki wanda za ku ci abinci da shi to yi ne Allah ya ce za ku iya yin haka zabadan misluhu ai ai da kumfa misalinsa ai mislu zabadan sai kamar misalin wannan kumfan na gulbi wa huwa qabisatu shine mummuna allazi yanfihi alkiru wanda ake kiransa kamar kon makera a makera sai ga an gyara yi wannan kumfa kumfan an jefar kazalika yadribu Allahu alhaqa wal batil to kazalika haka nan yadribu Allahu alhaqa ubangiji yake buga misali akan gaskiya wal batil da ƙarya مثلهما دي يبقى من مثالا فقاهنا يتدم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وأما الزبد أما وننكم فا من السيل وند قلبي دوكا وما أوقد عليه من الجوهري دابن دا أكا أوقد أكا رورا وتانا جوهري فيذهب الجفاء sai a tafiyar da su jufa a baɗilan abanza marmiyan biyu abin jifa ne duk wannan yayi yayi da kumfa kumfan nan gaba ɗaya wannan ruwa tafiya zai da su wa ma ma yamfawun nasa amma ruwa wanda mutane su suke amfani da yi na dangane da amfanin gonanku ko ku sha ko ku samu min alma'i na ruwa wal jawhari da jawhari fa yankutu sai ya zauna ya buƙaya wanzu bil ardi a bayan ƙasa zamanin zamani kazalikal badilu كذلك يضرب الله الأمثال kazalika haka nan albadi da ƙarya yana mahado zai rushe waya mahaku kuma yan mahaku zai shafi wa in ala alal haƙi ko da ƙarya ya ɗaukaka akan gaskiya fi ba da aukaci a shayin lokatai wal haƙu yi ga gaskiya sabitun matabbaci ne bakin wanzazze ne don idan an yi ruwan saman yadda Allah yake nufi idan aka buga ruwa aka buga ruwa tsakanin dutse da dutse za ka ga gulbi wannan kwarin ya ba da gulbi wannan ya ba da in ruwan ya zo gaggagaggaga da farko za a ga kumfa a saman ruwa ka gani yanzu kumfan nan fa yana saman ruwa a yi kumfan nan ƙarya ne yanzu a yi amfani da kumfa ba za a yi ba to ai bautan gunki yake ƙarya ne wannan ruwan shi yana ƙasa kumfan yana sama amma idan an je gonakai ai ruwan ne yake higa gona ya yi amfani wannan kumfan zai zama babu shi dama ƙarya ne to yi ne Allah yake gaya mana duk inda ƙarya ya ɗaukaka ko kana ga ya hau kan gaskiya ƙarya ɓatacce ne gaskiya yi ne tabbatacce kuma duk abu na gaskiya kamar ba zai ɗore ba kamar ba zai ɗore ba zai ɗore amma ƙarya gaggagaga ko mutane ne kaga a nan duniya sabon abu ya fito ana ririma to ka kiyaye kanka in dai karya ne da farko ana rurutawa duk duniya za ga an ja hankalin mutane daga baya kuma sai ka ji abin shiru babu ya tafi amma gaskiya to ai kamar ba zai dorewa da haka Allah zai daga darajar gaskiya to ka kiyaye kanka duk abin da ka ji an ce ana yayinsa ko wani abu ya fito mutane suna ririma ko ga wani malami ya fito ko menene ka jana ta yi dare da rana mutane suna tafiya to kwana kaɗan in dai ƙarya ne za ga mutanen suna raguwa suna raguwa ba zai kai na farko ba tanu za a gane abin ƙarya ne amma gaskiya da ɗaya da biyu da uku haka zai tabbata to saboda haka Allah ya gane da mu a nan kuma sai ku ɗauki samfur ku gane duk abin da ba gaskiya ba duk yadda ya ɗaukaka sai ya rushe gaskiya ko in dai ita aka riga in Allah da sai yayi gaba shine bautan Allah bautan gunki kuma ƙarya ne ba zai amfanar da komai ba Allah ya gane da mu da wannan misali kazalika كذلك يضرب الله الأمثال kazalika haka nan ya ribu lawun haƙo da ba'ilu Allah ya aka ya ribu lawun amsalu Allah yake buga muku misali eh domin ko ku fahimci tsakanin ƙarya da gaskiya
للذين استجابوا لربهم الحسنى
lillazina sune wa'anda istijabu li rabbihim kun ga wa'anda suka amsa kiran ubangijinsu ajabu bi da'ati suka amsa wa Allah da biyayya alhusna sune da higa aljanna duk wanda ya amsa kiran ubangiji shine da higa aljanna
والذين لم يستجيبوا له لو أنهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتداوا به wallazina su ne wa'anda lam yastajibu lahu wanda ba su amsa kirar ubangiji ba wa humar kufaru su ne kafirai lau anna lahum ma fil ardi jami'an da zai zama duk abin da ke ban ƙasa na jawahari da zinari da azurfa da tagulla da duk wani abu mai alfarma na dukiya da kafiri a lahira zai ɗauka ya baiwa Allah ya ce wannan abin ya zai mai masa fansa abin da shi daga wuta a sahi aljanna ko kar Allah ya sahi a wuta wa misluhu ko bayan duniya ma ya sake lanka dukiyar da yawan ya kai na duniya labta da bihi min al'azab ba za a karbi wannan a fanshe shi gabanin azaba ba dan lahira ba cin hanci nan duniya ne yake cin hanci kuma nan din ma annabi Muhammad ya faɗa duk mutumin da ya bada cin hanci Allah ya tsine masa albarka wanda ya karbi cin hanci ma Allah ya tsine masa albarka la'ana lahur rashi wal murtashi to bari Allah zaka ba cin hanci a layira wai ya karbi dukiyan duniya ya sake linkawa abin da kai daga azaba zuwa rahama Allah ya ce labda da bihi min al'azab ba za mu karɓi wannan a ƙi maka azaba ba ulaika an ulaika lahum su'ul hisab ga wayannan wanda suka mutu suna kan tara Allah da wani to lahum su'ul hisabi za su gamu da mummunan hisabi huwa muwakazatu bi kulli ma amilu shine Allah zai rike su da duk abin da suka aikata la yaghfiru minhu shay'un Allah ba zai musu gafara ba dama Allah ya faɗa inna la ya la yaghfiru إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء aji Allah in dai mutum ya mutu yana tara Allah da wani bai tuba ba to fa Allah ba zai gafarta masa ba amma kamar sata mutum yake yi ko zina ko abin da ya kama da wani abu da ya haka na laifin kaba'ira abin da bai kai shirka ba to nan da Allah zai iya yafewa amma ban da shirka duk wanda yana tara Allah da wani ya mutu to wannan Allah ba zai masa rahama ba saboda haka jama'a kiyaye tara Allah da wani ba mai hanawa sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai cutarwa sai Allah ba mai amfanarwa sai Allah ko da wani kaga ta sana ka amfana to sababi ya zama haƙiƙanin mai azartawa haƙiƙanin mai amfanarwa shine Allah to Allah ya gane da mu a kiyaye tara Allah da wani shine in kana karanta qawaidi sai a koya ma ma'ana la la kaligu ba mahallace sai Allah gai ka faɗa da bakinka wala raziqu ba mai azartawa sai Allah wala ma'budi ba mu abun bautawa bil haqqi da gaskiya face illa huwa face rabbul ibadi ubangijin mu bayi masu kamannin banban to kaga wannan shine tauhidi ake nuna ma ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai Allah to Allah ya gane da mu ake yi tara Allah da wani wa ma wayhum ومأويهم جهنم وبئس a المهاد wayan kun ga makomansu duk wanda suke tara Allah da wani ba su tuba san daina ba wa ma'awahum jahannama Allah ya ce makomansu ay manziluhum al ma'idu lahum masaukin da Allah ya musu tanadi ita ce jahannama wa bi satur al mihadu a ce jahannama ita ce mai shimfidi al firash a ce ita ce mai shimfidi ga mutum ai mutum ya gama da mummunan makoma ai ba jahannama ba ko wannan wuta namu na duniya ai ba yadda za a yi mutum ya jure mata ko imana gaye ko kasalar mutum in ya taka garwayi sai ya yi tsalle wannan fa hayaki ne na lahira kuma a ce wuta nan ne zai zama mazaunin mutum har abadan abada to ai duk abin da kake a duniya ka waiwayi lahira hausa sun ce waiwayo adan tafiya duk abin da kake kana waiwaya ba ko wani za ka cuta ka duba girman Allah ka bari in za ka yi abu ba daidai wane ka bari don Allah ka ji tsoron Allah to ka bari don Qur'ani ya faɗa Allah yake cewa ma man kafa maqama da وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ma man kafa maqama rabbi duk wanda ya ji tsoron fa za a gurfanar da kai a gaban Allah ko kotu ne nan na duniya fa idan an ce za a gurfanar da kai ba ka so to a ce mutum za a gurfanar da shi a kotun Allah tsirara kuma fa tsirara haka za a gurfanar da mutum a gaban Allah wa amaman kafa maqama rabbi wanda ya ji tsoron tsayuwansa a gaban Allah wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa son zu- bin son zuciya ya tsaya kan gaskiya za ka saba Allah da ka ji tsoron za ka tsaya gaban Allah sai ka fasa wata mace ce ba ta haka ba ka bata kuɗi za ka sadu ka Allah baya so sai ka ji tsoro ka bari sata ka je za ka yi ka ɗau kayan ka ce kai wani aiki Allah baya so sai ka aji kwalban giya za ka yi ka ɗauka ka biya ka ce kai Allah baya so sai ka bari to irin wannan tsoron dai ka sa a zuciyarka za ka cuci wani ko za a haɗa baki da kai a ji a sa wani cikin bala'i kuma ka san abin nan ƙarya ne ka ce kai wani lamari ba kyau sai ka bari to Allah ya ce wani hannarsa an alhawa ke fa innal jannata hiya da ma'awa aljanna ita ce makoma da aikin da zaka yi na sabon Allah ko mutum baya ganin ka ka ji tsoron Allah in ka tana dan Allah ka ce Allah yana gani na ba zan yi ba to Allah ya ce a sanar da kai aljanna ita ce makoma to Allahumma adkilna minhu bilumati sayyidil mursalina Mm.
أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى Mm.
إنما يتذكر أولو الألباب Allah madaukakin sarki ya ce a ba man ya alam yanzu a yi a haɗa da wanda yake da sani anna ma kunzila ilaika ya san an sauke qur'ani a gare ka min rabbika gun ubangijinka alhaqu akan gaskiya fa amana bihi ya imani da qur'ani to wannan yabo ne ga sayyidina hamza da aka yabe shi da sufatul jamila da sufa kyakkyawa walwa da alaiha aka yi alkawari da sayyidina hamza a gare aka bilkairi na alkhairi kamar huwa ame yanzu a hada da wanda yake makahu wa zamma abu jahil wannan makantar da kaji abu jahil aka zarga bisu fadil kadiya ji da mummun su ba aka ce makahu wal wa'idi kuma aka masa narko alaiha bi sharri na sharri me yasa Allah ya kira abu jahil da makahu ne kuma alhali in ka karanci tarihi yana gani aiko ai yana gani to ganin da yake yi din tunda baya ganin darajar annabi baya ganin darajar alkur'ani ai makaho ne a zuci ko ko a idanun yana gani ai a zuciyar da makaho ne imana mu kuma sai na rasulullahi da ya ga annabi da ganin girmamawa da yake yana cikin daraja amma shi kullum marayan abu dalib yake gani kuma qur'ani yana gani kamar sihiri tayin kiyama kamar tatsuniya ne to haka abuja da yake gani tunda yana ganin haka to kaga ya zama makawon zuci idan idanu ya makance zuciya ya makance ido ba zai fa'ida ba haka mai infiraji ya faɗa ya ce in zuciya ba ta makance ita ido ba za ta yi fa'ida ba to kaji Allah ya gane da mu ya aka ce da yi makaho la ya alamu wala yi mini bihi ai la ba za su zama ɗaya da yi da sai da na hanga ba to inna ma ta zakar a yanzu jama'a ba kowa ne yake jin wa'azi ba ulul albabi sai dai mabuda hankala ba ashabul uquli ko karatun da muke haka ne wani yanzu kaman tatso ne yake ji bai yadda ba bai ma kuma yi imani ba kuma ga yi haka ne to haka abin yake Allah ya raba bayan sai gida biyu wanda ya so da rahama sai ni bai ya zai fahimci gaskiya wanda ya zo da azaba shi kenan sai ya yi kiyayya da ma'abuta gaskiya kuma ya yi jayayya da gaskiyar to Allah ya gane da mu da alfarman sai da na rasulullahi allazina yuhuna الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق allazina sune wa'anda yuhuna bi ahdillahi sun cika alƙawarin Allah alma'quzu alaihim alƙawarin da suka rige wa hum fi alamin zarratin suna yan alam zarra aw ahadan ko alkawari wanda suka dauka cikin mahaifansu wani alkawarin sun suka yi wala yanquruna al-mithaqa ba su warware alkawari ba bi tarkil imani da barin ban gaskiya awwal fara'ili ko farallai ba su bari ba alkawarin da suka yi sun cika wakila wani kaulin abinda ake nufi da alkawari huwa iltizamul makhluq bil wafa'i bi amri al-khaliq shi ne lizamtawa abin halitta biwa bayi da tuka al'amarin alkali mahalici Allah wal ahadu alƙawari huwa amurin layi ne umarni na Allah da aka ce ko farallai to ma'anar abin da ake nufi da wannan duk alƙawarin da suka yi to sun riga sun cika gudun Allah don ko mutum zai zo duniya mala'ika zai rubuta masa ajalinsa da lokacin da zai rayu a cikin mahaifiyarsa da arzikinsa da abin da zai same yi na kaddara kuma sai a ce da za ka zo duniya alkawarin mai ka ɗauka sai ka ce na shaida babu sarki abin bauta da gaskiya sai Allah na shaida a ne Muhammadu manzon Allah ne zan yi sallah zan yi zakka zan ba zan ji aikin hajji Allah ya hore min zan sadar da zumunci duk wani alkawarin da kai sai ka kulle zan yi wa iyayena biyayya shi ma za ka faɗa ba zan cuci musulmi ba duk wa'annan za ka faɗa abin da Allah ya hana zan hannu abin da ya umarce ni zan bi zan ɗayanta Allah shine yaro in zai zo duniya za ga hannaye guda biyun a dunkule yake alkawari ya ɗauka to mutum ya zo ya sha iskan wata ɗaya ko biyu kuma hannun a hankali yana warwarewa ya manta to wannan alkawarin da aka ɗauko daga Allah to Allah ya ce duk wanda suka cika wala yanquruna limisa ga basu warware alƙawari ba wallazina yasiluna والذين يسرون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب wallazina sune wa'anda yasiluna ma amara Allah bihi ay musala sun sadar da abin da Allah ya umarce su bihi da hi an yusala su sadar min al-imani da ban gaskiya wa rahama da sadar da zumunta shine al-qarabatu yan uwantaka kamar yadda ya zo cikin hadisi ya kula Allah ta'ala Allah yana cewa ana rahman yana cewa yi ne sarki ar-rahman khalaqtu rahamu yace shine yayi ni ne na halitta mahaifa wa shagagta laha ismi min ismi na tsaga na sa mata suna daga sunana faman wasalaha duk wanda ya sadar da zumunta wasalatahu zan sadar da hi ga rahamata wa man kadaha duk wanda ya sadar da zumunta kadatu zan yanke hi ga rahamata wa qala alaihi salatu wa salam annabi kira da amincin Allah tabbata gare yana fada cikin hadisi arhamu mu'alladan bil ita ma ba zumunci tana lataye ne ga al'arshi ya kula zumunci yana cewa man wasala to duk wanda ya sadar da ni zan sadar da ni wa man kada ni kada Allah kada Allah duk wanda ya yanke zumunta to Allah zai yanke masa rahmat shine silatul rahim sadar da zumunci yana kasancewa bi bazalil ma'rubi da bada kyakkyawan hali wani infaki da ciyarwa da ya zaba da da gurgurdan iyawa wanka ne dan uwan babanka ne dan uwan uka ne to ka dinga daurewa kana zuwa kana ziyaran su kuma idan Allah ya hore ma wani abu kana ba su karka ce wannan wana ne baya so na wannan ni zuciyarsa ba ke wannan kaza ba ruwanka in dai wannan bibiyan za ka yi alkhairin ma ba za ka yi ba gaba ɗaya duk wanda za ka ce za ka yi masa kowa yana da hali yadda kake da halin kuma kai ma kana da hali to yanzu a yi za a yi a bar wannan binciken a yan al a duba girman Allah kuɗin a baya wani baya wani baya kyautata mu ga yan uwana ne sun ƙini ba don Allah kake ba kenan dama annabi ya faɗa kullu zuni matin mahasuda duk nima da Allah bai ma dole a samu masu ma hasada kuma dama babban hasada daga gida yake tasowa to saboda haka duk wanda yake dan uwanka ne ka sadar da zumunci in ka je ka ziyarce shi in zai faɗi wasu maganganu wannan kuma dai da Allah wasu kuma saboda kin ziyaran ƴan uwan sai ga yana cewa ni abin da yana na gun zuwa gun wane in na je sai a ce kayansa nake so shi yasa ba zan je ba to ai akwai amsa in ya baka kayan ka ki shi ke nan an huta in har kayan ne zai ce ya kai ka to in ya baka kaki ka ce ni dan Allah na ziyarce ka to ku sadar da zumunci wa tawaso bil haqi wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wani kun yake cewa wa tawaso bil marhama wa tawasau bil marhama ku dinga wasiya da sadar da zumunta duk wanda yake dan uwanka ne fa ka sadar da zumunci in ka sadar Allah zai sadar da kai da rahama ta kuma ka danga tunani ka duba ka gani mai kuɗi ne maran kuɗi ne ba ruwanka da abin da Allah ya mallaka masa ka duba girman Allah ka ziyarce shi abin da za ka yi masa kai sai da na abubakar lokacin da wannan abin ya faru ga misɗau abubakar ya ce ba zan ciyar da shi ba na daina ciyar da misɗau har rantsuwa ya yi Allah ya ce a'a wala ya tari ulul farali minkum ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله Allah ya ce haba abubakar wala ya tari ulul farali ku daina rantsuwa su masu ma'abuta dukiya an yi tu ulul qurbi wai ku ce ba za ku ba dan uwanku ba ba ruwanku dan ya ma wani abu ba daidai ba ci gaba da bashi dan mu za ka bashi inji Allah sai na bukar ya ci ba ya ci gaba da baiwa misu dau kuma danginka sun ma wani abu ba daidai ba ko wani ya cuce ka ko ya ma zagon kar yau da gobe Allah ya ma wadata kar ka rike su da zuciya kai koyi da annabi yusufa da ya ce la ta sariba alaikum al-yawm قال لا تسرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين dan gwan za su yi da shige ta ku bari da Allah ku bari la ta sariba alaikum al-yawm ni da ku yau kuma ai babu wani bincike abinda zan ce muku ya gafiru Allah lakum Allah ya muku gafara wa huwa arhamur rahimin shine mai jin kan masu jin kai duk wanda ya ji kan wani Allah zai ji kansa daga nan bai ke kiran yan uwan da zafin su ci abinci da yamma su ci abinci ku duba yanda yan uwan annabi Yusuf suka yi amma za su ci abinci da za su ci da yamma sai yan uwan kunya ya kama su suke sun koyar da kansu ƙasa ba sa ganin sa suka ce mu kana kira mu da safe mu ci abinci da kai da yamma ka ce ka zo mu ci abinci wallahi kunyan ka muke ji ce ba komai ku zo mu dinga ci wayannan mutanen misir da kuke gani suna mun kallon ni bawa ne suna cewa ga bawa da aka sai da dirhami kankani Allah sarkin iko bawan da aka sai da dirhami abin idiligewa yau shi ne ya zama sarkin misira Allah ya mallaka masa mutanen misira suna ganin ni bawa ne amma yanzu idan na cin abinci da ku ku din da nake kiran ku mu ci abinci ku ne daraja na za su ce da ƴan uwana kuma za su gane cewa ni ba bawa bane ku zo ku ne daraja na amma kuma cin abincin da yake da su su ne darajansa amma saboda tawari ya ce ku zo mu ci tare ku ne da jin kunya ai ku ne dangi na ai ƴan uwana ne ai ku ne daraja na to haka da abin da ya faru dan uwanka kana yin yin hali abin da ya ma ba daidai ba qur'ani ya hada wala kazimin la gaiza wala alladhina yunfiquna fi sarai wa darai wala kazimin la gaiza wal atina anin nas wallahu yuhibbul muslimin kaziba in dai zaka bayar dan sadar da zumunci alladhina yunfiquna fi sarai wa darai wal kazimin la gaiza haba malam a ɓoye a zamanin tsanani kamar yanzu nan ana rani aljanna kusa sai dai wanda Allah bai yadda ba yanzu nan kana da dukiya haɗi kamar buhu ɗari a azumin nan ka baiwa wannan ka baiwa wannan shi ke na fa aljanna kuma ba za a yi ba sai dai a ji a ɗaura hanyar abu wata hanyar da kuɗin yau firar rayu wasan rayu da zamanin jinyace jinyace da tsanani